الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مرود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا نوح إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح عليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل إنجيل منبول مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين da shi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara dorinmu a markas ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna Laraba 19 ga wata na Ramadan hijira shekara 1446 wanda ya dace da 19 ga watan uku 2025 a karatunmu na jiya mun tsaya ƙarshen suratul balad suratul shams insha Allah za mu tashi farkon suratul layl insha Allah kayan na akwai tambaya ta farko iya cewa mutum kwana nawa ne ya kamata ya yanke hurci ko gashin bai eh tambaye ta wuce wannan abin da yake ta kafin ruwa an kubin malik radiyar an ruwa da muslim ya rotu haka imam nasa'i an sake ci annabi sallallahu alaihi wasallam wa qatalana fi qas sharib wa qalam al asfar wa nataf al ibt wa al ana allan da da da aktar ina bayyana laila wannan dai ruwa an sake ci annabi sallallahu alaihi wasallam wa qatalana annabi ya mana lokaci akan rage gashin baki da yanke harci da aske gashin gaba da tsigi gashin hammata kenan daga gashin baki harci gashin gaba gashin hammata annabi ya ce ya mutu lokaci ya ce kan mu huce kwana arba'in da kan hadisi na musulun ruwa ta inganta ta haka kenan wannan ababen mutum kai huce kwana arba'in bai taɓa wannan wurare ba gashin gaba gashin hammata da yankan hurci da gashin baki gashin baki ana so shi ba da akwai masu akwai sabanin kan shin a aske gaba daya ko a rage amma talan rage ya cika yi da akwai masu ganin ma askewa musala ce faɗi mama da iya ce ma ya kamata a maka ladabi in ka aske gaba daya to shi da almuhimmi dai wannan gashin ba su a bar saboda kwana arba'in kenan ka ji kwana arba'in ne kai wuce kwana arba'in ba ta ba su ba wannan shi ne abinda yake kan wannan wuraren kana iya kwana biyu kuma amma dai wannan ana wuce ƙololuwa ne ina haye zuwa kwana a zan baka laihi ba in ya wuce ne ka kai laihi sai magana ta biyu ya kan ga ko da cikin ahli sunna kaga wata mas'ala ta kabadu dama sabanin kabadu kuma ta sabanin ma a cikin ahli sunna wani ya rike baro kuyi ne bai rike baro kuyi bayan wancan abin da ake ga a gari suna zuba sai da ya ga a cikin ahalin suna wasu suna yi ba rukuni wasu ba sa yi wannan matsala ce da malamai suna balle ne yanzu don abin ya zawa magana a malamai yanzu bin ba sun sa albani ya mahalla wannan magana ta kai an yi rudu wani ga bin ba halitta yi ma yi a kan raddi a takaice dai matsalar da ta kana shi akwai ruwaya wadda masu ganin a rike bayan rukuni ta walibin hujjar nasarar salama in iya tsaye iya tsawar dama kan haku wannan lafazin ne ya kawo da ruwaya zarafa a mirakamin rukuri kama hatar a jiya kullum ka fara lalama hudu mana in ka kaga rukuri iya daidaita ko na kashe ko maure shi wannan magana biyu sai albani ce masu dogara akan a rike hannu ba rukuyi kurin annabi in ya tsaye hannun shi iya ɗau da maka da magana in ya meke wani kashi iya kuma wani shi to shi ne albani abin da rinjin albani da shi yake yi ita wani masala kowa ya yarda ruwa ya karara a ina ne manzana ya rike hannu a cikin sallah ruwa ya ba sa ɓoyuwa annabi ya rike hannu a tsaye farko ne ba ya ce babu ruwa ya ce babu ce babu hadisi ta ibada albani ke cewa babu ibada wata kai da hadisai masu yawan gaske irin sallah amma yake abin mamaki ya ce duk yawan hadisan sallah ba mai kaya maka ruwaya ko mai rauni albani ce ko da ifa karara annan salama ya rike hannu ba rukuni ya ce hadisi ko mai rauni ba mai kama duk malamin da ka rike sai kama ruwaya karara annabi ya rike hannu ba da rukuni ba mai kama ce illa wacan fa'inta in iya tsaye iya rike hannu to tsaye wannan da suka shigo masu gana a rike ya ce bayan wannan akwai da mutane sun ɗauka abin rigimar tsakanin albani da bimbal a an ka ɗauka maganar jamhuri ce ya ce albani ke cewa a magabata kaf ba malami ɗaya ba dama ba sabai dama ba ba cikin sabai ya ce a cikin magabata ma wanda ya magana kan wannan masala ƙarara ahmad bin hanbal ne rahimahullah shi ne kurin ya magana ƙarara rike hannu ba rukuni shi ma me yace an mai tambaya ne za a riƙe hannu bayan rukuni kuranta abin da ya kana da rike nan ya ce iya gaba balai shi ma ba shi annabi ya riƙe ba ta yi hubani ba shi annabi ya riƙe ta yi babu laifin haka yi amma ce karara ba ne kama duk malamin da ka riƙe ka maka ruwaya annabi ya riƙe ba ba da ku bai kama ci abin bai kama illa wata ihtimalikin kada tsayuwa ce ita ma tsayuwa ce ya ce idan kuwa ya albarka in za a yi ibada irin wannan abin iyayewa za ka abin da cikin ibada a wani babu shi iyayewa na kaza ne ba magana tana yi wa da haka shi gaskiya ta yi radi da kai shi ta ma bid'a ta kai rubar rubutu albani ta bid'a ta kai rubar rubutu ya kai cikin ta da babu babu babu madogara kan kwakwara dan wata wannan masaban na malamai manya irin wannan suke da sabani kai dai mabi dai ko ka ai zahiri wa dai ka ai zahiri amma da gashi gaskiya magana kenan albani ya magana kuma ce abu ne na jamhur ne jamhur ka ta albani bin bal a'a duk magabata ce kan wani magabata akan haka suke makaranta wani makaranta tautila a kan na jinsu bulgara kan magana ce magana jemuru ce na kudin hannu ba da kuyi abu ne na wani wasu kan magana ba a cikin magabata ƙarar wanda ya ce a yi ina magana amur ibn hanbal ya ce ba laifi sai ba ce a yi ba sai ba laifi ya ka kurin sai ba laifi shi kuma ai magana addini magana sunna ko ko shi abin da hanbal bai ka ibada ne ibada ce a yi kaza dan ba shi a sunna wani ne kan shi to kaddara ma dai magana dai shine a cikin magabata yau da magana na ke da mutane da albani ba a magana ba a tar jamhurin magabata akan haka suke rike hannu ya zo karara a tsayuwa ta sallah ka hiru kuɗi tabaru kuɗi abu ne mai sabani Allah ɗora akan daidai sai harkon sotin da ɗarar بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى
نعم أيوة wani da akwai matsala an aka buka ce albani in na ce albani ba wannan na zare ba wancan babban wancan babban na shan alaji ka duka alaji ka daga wata musu ka duka albani wani yau kasu musu musu musamman can wani suka zai albani wancan babban jigo wani shi ma samu sunan shi alaji alaji ka daga wata musu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى نما دي رنسواتي الله سبحانه وتعالى يبوي wannan sura da ita Allah yana rantsuwa da dare lokacin da ya lullube duniya da dubin shi wannan hari za ta jalla Allah yana rantsuwa da rana ko da wuni samta hasken rana lokacin da ya yi dubu duniya duniya ta haske wa ma khalaqa dhakara wal untha da abinda udur da ta da abinda ya halicci namiji da mace Allah kenan da kanshi wannan rantsuwa jawabin rantsuwa Allah ce inna sa'ayakum la shatta mutane aikinku kowa aiki daban-daban mutane za ka samu kala-kala da munahuki da kawuri da mai imani masu imani ma mutane hawa-hawa ne wannan ɗabi'a mutane zama bisa aiki iri guda aikinku daban-daban ne to don haka dai Allah ya ce fa'an maman a'aƙa وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
Allah ya ce fa'amma man a'ata wattaqa al'amar aiki iri-iri ne sai da shiga maka sakamakon aiki na kwarai da na banza ce fa'amma man a'ata wattaqa wanda amma wanda ya bada abin da aka ce ya bada aka da umarnin badawa na bada ya bada ya ji tsoron Allah wa saddaka bil husna ya gaskantar da kalmar shahada kalmar la ilaha illallah fasaniyasiru lil yusra Allah zai sauƙaƙe mishi hanya ta samun sauƙin aikin da Allah ke so ta yace imani biyayya ga Allah Allah ya rubuta wani sun jihadu fina da hadiya musu subrana duk wanda suke yi kokarin ibada Allah Allah na shi da iya baka damar aiki na kwarai kusantar Allah da aikin da Allah ke so Allah na hore ma bawa aiki na kwarai da Allah ke so ke za mu sauƙaƙe mishi hanya mai sauƙi cikin aikin da Allah ke so wanda ya yi abin da ake so ya bada na bada wani tsoron Allah ya kasance kalmar kalmar kire imani na kwarai Allah ta za mu sauƙaƙe mishi hanya mai sauƙi wajen samun aikin da Allah ke so ya ce wa amma man baki da وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
wa amma man bakila wa sagana amma wanda ya yi rowa ke ne ki bada abin da ya kamata ya bada ya wadatu da bin gaskiya kuma ya ƙaryatar da kalmar shahada bi mai imani kenan to shi irin wannan fasani yasiru lil usra za mu sauƙaƙe mai za ba shi kenan da aiki mana za mu yi kowa aiki na saban Allah mana bai samu hanya saban hanya bin Allah sai dai hanya ta mana wata take ta saba ma Allah bai samun dama ake kware wannan ruwa ta ta'arru ta iya magana cikin ƙarshen wannan aya ne da kawo wannan aya iya magana cewa Allah subhanahu wata'ala ya halicci bayi ya kaddara ma wasu bayi kurin yan wuta ne wasu kuma yan aljanna ina hata mana cikin yan aljanna yace dan haka sai da kuka rasulullahi to haka ne kowa ya tun da akari a rubuta ta a imalu fa kullum mun sun da ma ko lika lahu tun da akari sai da kowa ya abin da kisa mita aya ce kowa ku yi aiki kowa Allah zai sauƙaƙe mishi abin da ya halicce shi dan shi idan kana hanya kwarai haka Allah haka Allah ke da ilimi da kake kowa za a bude mishi hanya na kwarai hanya kwarai na banza hanya banza kura kenan kowa zai fita shi Allah samu hanya ta kwarai eh sai yace wa ma yughni anhu malu la tarada يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى
wa ma yughni anhu malu idza taradda shi dai dan adam duk abin da kan mallaka na dukiya ita tsamanin zaka mishi wani abu da babu imani Allah ya ce lokacin da ya gangara cikin jahannama abin da ya mallaka na dukiya bai mai maganin wannan azaba ta Allah dukiya ba ta wadatar da kai ba ta kare ma kamun Allah ta kala ta inna alaina lal huda Allah ce mu ne ma'ana a kan mu yake Allah ɗora ma kan shi bayanin hanya ta ƙwarai hanyar shiriya sai da ke bayyana mana hanya ta ƙwarai da hanya ta banza da gaba ga abin da yake so ga abin da ake so a yi ga sakamakon su wannan Allah ɗora ma kan shi wa bayi bayani akan hanya ta ƙwarai in ba da rama ta daga bayi ba tun daga adam ya sai ya yanke aiko da kowa amma da bayan annabi ba annabi iya aiko da annabawa don rahama ga bayi mai rabon shi ya bishirya mara rabo kuma rahama ga Allah bai bashi rabon shirya ne kura kina Allah ce mu akan me yake bayanin hanyar shirya kuma wa inna lana da akhirata wal ula kuma lahira da duniya duka namu ne Allah amin suke duniya da kake ji zama ta Allah cewa shi ke ba wanda yake so hannu wanda yake so haka ita ma lahira wanda ya duka abu ne lahira ce ta Allah duniya ta kuce a duniya ma ta Allah ce da duniya da layi na Allah ne shi ke badawa ga wanda ya so ya hana ga wanda ya so haka babu wani abu na wani ba na Allah ba shi ke da duniya shi ke lahira don haka dai abun almuhim fa an dartukum naran talazza فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى na'am Allah ya ce fa an zartukum naran talazza Allah ya ce ina muku gargadi wuta wadda take horarra ko abun horawa nan kashe ne Allah da kai shi ke mana akan wannan wuta wanda ruwaya cikin sai musulun annan salatana ke cewa inna ahawan ahalan nar azabun man lahu na'alan wa shirakan min nar yaghli min huma dimabuhu كما يجل مرجا ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونه عذابا أنا صلى الله عليه cewa a ‘yan wuta mai azaba ƙarama a cikin ‘yan wuta ƙaramin don ne kategorin azaba ƙarshen wanda yake da takalma da halishan takalmi dai mai tsakiya guda biyu suka rike ƙafafa mai takalmi na wuta takalmin da ta yi wuta ƙwalluwar shi na tawata yadda in ka ɗora ruwa a kan tukunya kan muru yake wuri-wuri ke tawata haka ƙwalluwar take tawata shi wannan bawan Allah iya ga cewa babu wanda ya yi shi azaba a gidan wuta shi wani bace shi ne mahi ƙarancin azaba wata ruwaya ƙasa da haka wanda yake da cikin ƙaramin azaba wanda yake da ɗan garwashi ne guda biyu kuma a ƙasan ƙahowashi garwashi ne kurin na wuta a ƙasan ƙahowashi garwashi amma ƙwalluwa na tafasa ko su ne ƙananan ne wuta ƙananan ne ba manyan ba ne ba Allah ya wani azara wuta wata da nan sallallahu alaihi wasallam ruwa mutum suke bukari ba ta ruwaye abu da tabbata zama suna da cikin sahabbai abu da zai muka ji wata waje ba wani ƙara dararin wani sannan mace mai sabai a tattaru ma haza kusan ƙwarar mine ne suka ce allah rasu ala allah da bari su suka san ko mine ne ya ce haza hajarun rumi ya fi jahannan mun taba'i na harifan fa huwa yawi fi nar hatta ta ila ƙa'ariya fa sami'tum wajabata ya ce kusan wannan tsarin mine ne da ce Allah da manzon su suka san karan menene ya ce wannan karan da kurji dutse ne aka jefa cikin jahannama nan da shekara saba'in bayan da ta wuce fahuwa ya hauyi iya gangara gangara gangara iya gangarawa iya gangarawa cikin jahannama shekara saba'in baya ya ce sai yau ne ya kai dandar wuta shi ne aka je da ku karan haɗa wace shekara saba'in ya gangarawa girin wuta ke nan Allah kiyaye sallace fa'anzartukum naran talazza ina muku galgadin wannan wuta horarra ko abin horawa la yaslaha illa al-ashqa wannan wuta ba mai shigarta sai maziyaci allazi kazzaba wa tawalla wanda ya ƙaryata kalmar shahada ko da manzannin kuma ya bada baya akan kiran Allah amma وسيجنبها وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى
yace wasa yujannabu hal'atuka wannan wuta za a nisantar da ita daga mai tsoron Allah allazi yu'ti malahu yatazakka wanda ke bada dukiyar shi iya tsarkake kai shi da dukiyar gaba daya wannan ita gaba
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
wannan cewa wasu jannabu al'ataka aiki ne kowa ya yi wannan aiki iya ce amma nan almuhimmin abu sananne jamhurin tafsir masu tafsir magabata wani aya tana magana kan abubakar siddiq hawan abin ya tabbata gare shi cewa wanda ke ba da dukiyar shi wajen taimaka ma addinin maganar zakka ce ta kowane bangare kuma wanda iyayi ne Allah iya mai yabo wa ma li ahadin inda wani bidan tuza iya badawa ne ba dan ba wai wani ya saka mishi iyayi ne dan Allah dan wa abuka siddiq shi abu ne sannan ne wajen alkhairi kana sallallahu alaihi wasallam kware ya ga wa sahabbai cewa babu wani wanda duke shi amma amfani kamar abubakar lokacin da aka kaurace aka bar ni kwarai ya ba adam hidima ya kan hidima kai ba kano ka ba shi abubakar halin shi ne karamci idan muka dibi lokacin da abin tsanani abubakar su duka zai lokacin abin da tsani a maka ana gallaza musu lokacin da zai hijira suka mutu ibn dagina ga ibn dagina na cikin manyan koreshawa suka na abubakar a hanya ina za ka ce zan hijira samu damar bautar ubangiji na ya ce abubakar kamar kai kamar kai za ka bar gari haba bai yiwa kamar ka ku bar gari kana ɗaukar yawanin talakawa kana ɗaukar yawanin baƙi kana taimaka marayu abubuwan ayyau da zabu kamar kai bai yiwa kamar gari abubakar da shi na ya dawo ya ce mutu suka taho gari ya da kuɗi shi suka taho matsiga ta ƙurashawa ya ce abubakar ni mun ba shi daga yau mun ba shi kariya a ƙasar mana su a ƙasar kulawar mu bai yawa abuka abuka bar gari sa'anin da abuka su a to shi ke nan suka tafi amince amma ya bar bayanan da ibada shi a waje can cin gidan shi can yi ta cin gidan shi har zuwa masallaci ya daga abin da yake abuka ya cin gidan shi yake yi wani sallacin gidan shi to allah ba shi an ce murya mai daɗi wajen kira da ƙwararri sai iyansu da mata ya ajiya na shurare wata hana suka karya mai abin katanga su zana katanga ta fada muri kiwon gidan shi fada suna sun taru ɗaya kan ɗaya suka ce kai mun da gina abin ɗan abin da na kawai yana fasinan ɗiyanmu da matan mu sun kasa hana su zuwa suka sana shurare ƙwararri ƙarshe dai abubakar riga abin ya ce kai ta abin da gina ce na ɗauke maka ce banda buƙatar kariya kowa banda allah mami za su bi gudu haka karanta abubakar ya bayyana wajen tunan hudaybiya akwai urta bin mas'ud urta bin mas'ud a sakafi wakilin qurayshawa wajen tattaunawa sun hudaybiya annabi ya shiga makka wanda duka take sanana take ba sai da ba dai wurin tattaunawa da aka yi shine wakilin qurayshawa a wajen musulmi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tattaunawa ta da yaki ta ta shiga ta shiga makka urwa da yazo cikin tattaunawa sai kasan larabawa wajen kama a karin mutum ko ka mutum kama sai kama gemu mutum da rike mutum gemu rike gemu mutum kamar abu ne na tausaya na neman alhurma a wani shi sai urwa ya kama gemu annabi ya yi rike akwai kayan gemu a nan a wurin sadiq urwa sai ke cewa annabi sallallahu alaihi ya muhammad hazir awash kaka rudu wannan yaran wannan gama garin mutane za ta tawo ga bala'i sai su barka abubakar ce na nufuru minu sai su gobe zarar lati mu za mu gulma annabi mu za mu gulma mu za mu a mu gaba bashi haushi mu za mu gulma bar manzon Allah mu su bazar lati ba mu su bazar lati kar mun zagi ce kar ka ce ka shaye abin warka sunata abin mutum ce me bazar lati kamar al'aurar lati kamar ka shaye iwon lati ya ce lati abin mutum ce zagi ne ba yawa ruwa ya ce ka shaye ka shaye iwon lati lati abu mutum ce kasa suna sabba gurgi na gashin nan abu da shekarun mace ce daga alama ba abu al'aurar ta mata sai yanzu na mace ka zagi ka sha'awa ka sha'awa al'aurar lata urwa ce wani wane ni waye zai wani magana to a wuka ya sa kasan a cikin yaki yake an sa kai ya bai ga bai ga ko kowane ne an sa kasan ya sa su dike da gudu kwano da wannan da kayan kudi na haka ke sawa to wannan gudu kwano shi za ka da mata yaki ce shi ne ka ga mutanen ba mahukan mutane ba da rashin hankalin suna addini ko mutum baka laya waje yawo ko kibi gobe maka na kare to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai laya ba ta bai laya amma annabi shi yake yake shi ma annabi sai shi dike sai kula kwano ya sa riga ta ta riga ta kare haka sabbi suke ya ta laya ta ma huta inda akwai laya ma mutane ba hankali ba ta mutane laya ba san laya ba babu laya babu laya ko na abin na na jahiliya ko na an na suke da ba su sa mutum ko suke sa guru da laya da kirina babu shi addini annabi kai yake sawa annabi soke mutu ai da kun yayi ba kodai daya kan bayan sai ba sai ba kodai daya saboda shi wannan ƙaryan sai hulan ƙari da riga ta ta sirke ta yaki sai yaki kuma tsada da amma annabi sai yaki sabbi sai yaki shi shiga yaki da a kare ta kobi a kare a kare makami ba ga yau ka sa lahawo ba ka dauki dugu a wadannan da san fara ne kuma wala ta fitar da abu ne wala na ba musulunci wallahi dole wala wani dole ka yake sabai ta kan tada kai cewa ba mu kada ki ba mu kada ba duk shi da hadi bar hanya a takaice da nan bai gani abubakar ne ya ce ce waye wani ke iri zagina ya ce abubakar abubakar ya ce wallahi laula ya jin ya a indi makamata da ci an ba tunanin tsaye da allah ce in ba dam kana da wani abu da kamuni ba ba mu saka maka ba lada na marar ji da mai ka yi abubakar ya mai dukkan karamci mutum ruwa mutum da karamci ga hali amma abubakar ya mai abu da bai rama ya mushi abin da bai irama ci an ba da abin da kamuni ba abubakar wallahi ce da na maka radiyo mai ya san kan ya san abubakar ya mushi kusan waye urwa urwa mutum ne kayan musulunci mutum ne mai asiri shi mana abubakar mutane masu karanci duka a wajen tattaunawai akwai mugid bin shuba mugid bin shuba dan uwan urwa ne mugid bin shuba ya musulunta to amma mugid bin shuba ka yi musulunta ya wata ka tobara ya je ya wata ya kashe wajen mutum sha biyu kashe mutum goma sha biyu kashe wanda shi ma mai zaki ne waki ne to mutum sha biyu daga rigima kun rigima da kan kabila ce wata kabila to shi urdu bin saudi shi ya biya kudin jiya mutum goma sha biyu na shi amma su ko shi mugid ya musulunta an zo ana sulu in urwa kama gima nan zama ke sai urwa mu gina sai bigi hannun urwa da kasan wannan takobi bigi hannun ta bigi hannun in yi kwanu sai bigi hannun amma shi ma cikin ka daga ne shi cikin abin da ke sai ta yi ruwai wani ke yi bigi ma nan ya ce san kwaya mu gina ne dan wanka mu gina kai da bamu ilin abin banna kama da kana nan mugu ake da kai shi da ke wada abubuwa wai wa mai alamu na mu doka yau su da kalma babban gemu da shi gemun babban ne kama ake rike bayan gemu da gemun da bai kama ma gemu ne a jan hannun gemu ake kuma duma wani gemu da shi suna kama da gemu mai yake a nan za a ce a nan sada kalma gemun shi baganin kunne baganin wani wuyan shi annabi baka wuyan annabi baka kunne shi gemu ne babba da ke ba gemu na wani rana ba na kama shi kamar shiga gwamnati da gemu ne na wuce annabi ne ba ne baka ne ba dole kai mutum da wani gemu dan gemu ya ce bai ga annabi ba da gemu babba balare ne tsaka tsakiya da hanci dogo da ido za gashi nan tsaka tsakiya da gemu ko ina gamu har kasa haura hannun har ake shi shi da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a wata da dan gemu ciwon goma gemu gemu a cikin ba ya bane ba ba ba bane ba ba bane ba sai wa almuhimmi ne eh annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ba koyi gemu likici gare shi mutum ka tsaye madan muhammadiya na nabi har annabi rayuwa annabi rita annabi sai annabi kare mutum cikakke mutum wannan wannan Allah shaida mu da kuma kina abubakar siddiq a ce wannan aya tana magana kan mutum ne karamci sai wannan aya jumla da malamin tafsiri suna kawo kisa abubakar akan wannan wurare na cewa wasu tsarkakewa wa ma li ahadin indo min yamtin tushza babu wani wanda yake neman saka mai dan da aka saka mishi a'a yayi ne in lamta ga wajen rabbil ala yayi ne kurin dan neman yardar neman ganin fuskar Allah gobe kiyama kuma Allah ce wanda so fa yarda za a bashi abin da kanshi zai yarda qalu ma lana la narada qura'ata ma lana duk adam khalqat zai Allah ya ce musu dan aljanna mana kunya da komai ya isa a tafi ka bukata komi shi ne halar da dito kunyar mana komi ba ka bukata komi ya yi ta fi hal ya ubangiji me zai hana mai yarda me zai hana me muke bukata allah ka ba mu abin da baka ba kowa ba me saura ya allah akwai abin da ba sani ba ka san yanzu a duniya duk irin yadda allah baka ni'ima ko ta mulki ko ta kudi ko ta ko kuma ta laya ko ta muteci aya ko tsoro da gigita ba ko kowa sai shi kudin ana tsaro su kare lahiya wata ran tuta eh ɗan ran ne wata a mutu a za a yanki to shi ne idan suka yi wani magana sai allah zai ce wuce an ci iya cikin mulki samun tsoya a janna ɓangaren daɗi ba ni'imar da ta yi ganin allah subhanahu wa ta'ala na tabbatacce ne ɓangaren ana cikin nishadi cikin shagali allah zai ce in ƙara muku a ƙaro allah mai saura allah komi ya ƙare ya ce a akwai saura tsanan na idan allah ya buɗe hijabin shi alisamar cikin maganin shi ya ce ya samanta da duk wata ni'ima suke cikinta wannan ganin ubangiji ya komi daɗi ita kuma wannan shi ne abin da ya ba ɗan aljan nutsuwa iyakar nutsuwa wannan shi ne wannan magana ce idan suka ce me saura sai allah ce uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada Allah nace daga yau na tabbatar muku da yarda ta ba na ƙara hushi da ku hal abada a ga tsaraka ne yautar maka yi a hujjaka a hujjoka an ƙare Allah ka ƙara hushi da kai dan waye Allah kai ba aljanna ya in wai Allah iya iya bai wuce ke koyi ya horanta mu aljanna ne kuma wata ruwa karfin ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan idza dakhala ahlul jannati aljanna kowa ya da annar na sai Allah ta kawo aka mu giwan san giwan mutuwa sai aka ta tsakanin wuta da aljanna za a kawo mutuwar sunan da siffa ta halitta Allah zai sa a kira ya halar janna hal arabtum hada hada da hada ga takau zajina ɗan aljanna kun san wannan wai bai san ta mutuwa sai su ne amma mutuwa ce a yi kira ya wuta ya halin na hal arabtum hada ya wuta kun san wannan kun sai na sai Allah ya bar umarni a kawo su a kwanta irin ake yanka dabba a yanka mutuwa ita ya alal janna huludun fala maut wa ya alal nar huludun fala maut shikenan an kare ya aljanna shikenan an kare dawama ce har abada ba mutuwa ba mutuwa shikenan a kare nema ta kare mutuwa ta kare an ce su kare jin daɗi ɗan wuta kuma bakin cike ba inda ana mutuwa ya rasu mutuwa to ba mutuwa Allah kai ba zanen ya ya ce kenan iya wannan don neman yarda Allah kuma Allah zai ba shi har yarda ci gaba
bismillahirrahmanirrahim wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى كما دي رنسواتي da lokaci na wallaha da dare lokacin da ya dubu ma wadda aka rabbuka wa maƙala ubangiji ubangijinka bai barka ba kun bai wuce da kai ba ɗan wani mai yau kare ruwa ta inganta ba kuma filimta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ɗan jinkiri an jima ba a mishi wata ba wai ma fasa yi ba sawo ba sawo zabo ubangiji ma ya yanke alaka da shi ko ya wani yi Allah Allah ma yanke alaka da shi suke da manganin da an jima ba sawo sabon samu kana ba ba abin da zai wayi suke wani maganganu shi ne Allah ke cewa bayan rantsuwa ya ce ma wadda aka rabuka wa ma'ana ubin kairu laka min al'ula a tabbatar maka lalle lahira tanadi da Allah ya maka na lahira ya yi abin da ke duniya ya yi gawar ya duniya ma'ana ya yi duniya ke wala sofa yi ce ka rabuka fatara da ubangijin da zai baka kyauta da kanka ma'ana ka gabu ko miyarsa ba ka bukatar komai ba tabbas wannan abu da ke na duniya Allah ya mata ne babba na lahira kenan ya ce Allah shiga mai abin da ya mishi kafin shiga wani halin alam ya ji daga yatima ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
to nan cewa waje ka zalam fada alam ya ji duka yatimin fa'awa shin Allah bai same ka ba kana matsayin maraya ya tara ka ya baka wajen gatanci da kakanka da ya maka zuwa dai irin yadda Allah ya bashi wajen reno na kwarai har zuwa girma da yi asali maraya ta shi amma Allah bashi kariya ya bashi wajen da aka kula da shi har ya kai matsayin annabta da Allah ya bashi wannan wata neman aka iya cikin rauni ka shiga halin rauni na maraici amma ga Allah ya kara kamar tasara kyakkyawa ga halin da kake a yau ko wajen ka zalan fahada ya same ka baka da shari'a ce imma cewa baka da shari'a da rashin shari'a kamar rashin mana ba rashin hanya ne ke kwata nan an same ka baka da shari'a Allah ya baka shari'a nan wajen da ta wani mutum suna ce a an san annabi ya taba bacewa a cikin kwarin makka wannan bangaren masu malaman tafsiri Allah ya sa ya dawo gida a kyakkyawan hali amma bangaren ruwaya abin da ya tabbata cewa wannan na ana fassara wannan wannan magana bata akan magana cewa kadalak au hayna ilaka ruwa min amrina wa kuntu kalimat maktabu da iman ko wannan shine magana ka amun same ka baka da wani sanin littafi baka da shari'a amma kuma zaka ji Allah nuna na ajibi mana sha bi badina Allah ta kwada alqur'ani wahayi kenan rishin shari'a rishin hanya ta shari'a bai shirka an ta mishi bashi da shari'a Allah ba shari'a amma wacce abin da muka batacce wacce batacce a Hausa za a duka kaman bai kan hanya yawar hanya ne a nan rishin shari'a Allah ya ba ta shari'a ta musulunci muka ɗauka akan magana na watanni na rashin shari'a an ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam gaba shi a ce mun zama ka baka da shari'a muka baka shari'a ko mun zama ka ka bace aka aka mai doka kan shari'a kan hanya bayan muka dauka wata tafsiri na bacewa cikin kwarin makka shi dai Allah ya ce wajadaka a ilan fa'agana muka same ka talaka muka wadatar da kai tunan suna cewa za a ce na kuma su kawo bangaren sukan hadisi kuna ce annabi sallallahu alaihi wasallam talaka ne hal iya kwana da ci abinci ba kuma gashi Allah ta wadaraka aidan fa agana mun na same ka talaka muka wadatar da kai Allah ta wadatar da shi nan lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa san halin da ta shi ko annabi da yake talauci ba talauci da yake yawan talauci yake talauci ba ba kuma a annabi kan samu abincin shekara amma ya bada gaba daya yakan an ci abincin shekara kuma ya bada kuma shi yake cewa Allahumma annabi cikin addu'o'in shi Allahumma na a'udhu bika min al-kufri wal faqri Allah ina neman kariya ka daga talauci da kahurci kuna faqri ta talauci adabin talauci amma kuma yake cewa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa shuru fi zubatul masakin Allah karaya ni miskini Allah da alafti ka amshi raina ina miskini ka tare da gobe kiyama layin miskinai wani ya karta da kai miskini daban fakiri daban fakiri talaka kwan babu komi a shi talaka kwan gangariya shi fakiri anan da matsalar da wani abu babu babu gaba daya amma ce miskini akwai dan daidai gulgudu akwai cikin hujja da ake akwai irin wani adaka nan satarama haka da labarin asabu safina nan tsakanin Musa da Khadir ko na wa masu da kan musaki da ko ya mun su filbar ai tai wannan jirgi na ruwa na wasu muskine ne ka kenan hasina da abin transfer kenan iya da mutum su jigila ko a da ta tawin shi ka iya da abin iya da abin ji abin da ne ma abu ko an ce azan an kamar da babu komai yayi mu da kar ba zai ce ba sai da kenan miskini akwai dan abu da yake bukata annabi ke addu'a lamma ta'ala annabi ta kudu muhammad kafafan Allah ka sanya abinci ga muhammad kafafan ne kafafan daidai gulgulu bi baje baje ba kuma da kare babu gaba da ba kina shine annabi kina annabi ya da wadata irin wani wadata wannan kuma annabi ya sai ya cewa laysa ladina an kahatu al'adu lakin ladina gina nafsi na rasul annabi sai ya cewa wadata ta haƙiƙa ba wadata kai ba material ba su wadata ba ce wadata ta haƙiƙa wadata zuci don haka mutum ya tara mai yawa amma haf-haf bala'in ne ma saboda jikar ɗaya biye biye ba kuma ya mulki miliyon ɗari akwai mutane su Allah ba su dukiya amma babu dangana kullum cikin zuciya a gajiye rage a gajiye cikin neman tara bai huta ba lebarar shi yi hutu lebarar shi ya zo kwanta hutu har yakin kori shi ka tabbacin dare ya da sayi na kenan shi da annabi ke cewa wadata ta hakika wadata zuciya annabi kenan tabbas amma annabi wadata ta zuci hakika tabbas mun same ka je talaka mun wadatar da kai yace wa amma dan haka fa amma da yatim fala ta fa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith na'am cewa fa'amman da ya cin falataka da haka da an gaya ma kai kanka da ka zama cikin marici da haka maraya kakka ma'anar nan ana magana annabi ne shi manzo ranar shi tafi alƙur'ani kai ne ji na mu Allah iya kira kadda a yi ƙarfi maraya mai falataka har an san maraya shi ne yaro ƙarami wanda ma'ahi shi rasu nasu rasu iya cewa la kuma ba da islam ba mareki bayan balaga wanda aka ce yatim yaro karami wanda uban shi ya mutu kun bai balaga ba amma ya balaga ya zama babba ba magana duk duniya kullum kowa maraya ne ma aka ce kowa katu ka ba a ce maraya ne kai an maraya ne sun da sun cika duniya maraya ne maraici ana magana yaro wanda bai balaga ba annabi ce la tuma ba da islam ba maraici bayan balaga kenan yaro karami shi ne aka san za a yi mai yin ƙarfi da dabara ta manya a wadda duke shi tsalake kashe maraya falakar kakka yi ƙarfi shi ma'ana a rinjaye shi a ci duke shi kuma wa amma sa'i da falakana shi kuma mai roƙo ka a kyare shi an akwai a bashi an babu a safkana shi a yi haƙuri shi ke nan duk da yawan mun san duk da halin da suke a yau na maganar roƙo ya zama sana'a duk da haka kada ki kawo mutum tsawa ka kyare shi duk da an san mahi yawa roƙo ya zama sana'a da mutuwar zuciya wanda ya taɓa mu halin musulunci ta wanda ka ta rayuwar sahabai an wasu da salama ka ta rayuwar su wani ya rayu bai da komi sai kumfile guda a rayuwar shi an kasa wannan na wani sabon da ya zo wata zuciya rasulallah na ba da kai na gare ka annabi kalli ta sama da kasa annabi kyale sun gani a malam bai bukatar sa wani tiyar sulu lai ni ina so ya ce to bi zaka bata ya ce a zan bata mai gina to tiyar wata ɗaya ɗaya na kankari kasa na sama mai yi guda haka suke ba mai yi guda komple ɗaya haka suke kai zai da wajen fiya komple nawa sai su kunno ba su ci ba aisha ta ce annabi za ta gida da aisha ta gida annabi sallama sai ni wata guda kullum hidi a saudaini al'amai ala saudaini da ruwa da dabino ta ce baka bata hau ba kunya bata hau ba haka sabbi na makan da kisa sahabbai annabi sallallahu ya aike su yaki wata mai sirri zamu ce abu abu abu abu abu abu abu gara da abu abu abu abu abu abu abu abu aka aike su wata mai cikin wani aiki da bahu guda tuna guda ta da biyu kuma aiki suka tare shahidi ya ce a wuni shi kuma da kan abu da wani jara ya ce he ba mu da biyu guda za a baka da ruwa kaɗan matsa da biyu guda za ka ci da biyu guda za a baka shaƙar ruwa soji ne ya ce kai yanzu an kare kawai tabi kai sai kawai ba ka fara ma soji ne muka ce kai wata ka bashi ba abincin da yaki ba wa zai yaki kuma kai ba ka fara ba shi ake su su a can aka ce kuma dudi na hakika kuma dudi na hakika ba ba ka soja ba take da nama mutu ba ba yake ake nema ba abin take ba da su nama mutu ba a yanzu na yake soja da kace abinci a masana'acin sojin su sana'a ce kake sana'a ce sojin ko kuwa ba ku wani sana'a ce ma sana'a ce sana ce soji sana ce yake har mutum su yake ɗan shi da yakin komi ya kawata aji a sashi sama abin yi ba ba yakin komi sana ce kurum sana ce to su ba sana ba ce ba a ibada ce ba ku ibin ke yamma a bada ko babu yi za a yi ita ce su ɗari uku ya ce sun kai ƙarshe abincin ba ya kai ba su ɗari uku kun bisu yake ta wata abu sai karshe sai aka tahi wani Allah ya mutum ke kuma je bakin malik sai muka wata kato dabba ce iyakar dabba kato kun ta hoto bakin ruwa kun a mace kurum a mace Allah musamman ta ya ce ba ya ce a nan muka tansani muka sauka sai suka yi wata guda a nan ya ce mu ci nama mu sha ruwa a ci a sha na zata yi wata guda suka yi ya ce an kare mu murmun iba jiki ya komo mun yi mai yace mun koshi yace da suka dauko kashin hakarkarin dabbar suka aje haka kashin hakarin suka aje ta mutum da raƙumi zo ta kasance da raƙumi kashin da na kashin hakar guda waka ya rasa girman ta yace kuma idan ba kwaidan ta mutum goma suka zama cikin kwaidan zama wani almuhim sahabbai sun rayu cikin matsala ta talauci amma talaucin haka suka kesa duniya suka daga addinin Allah ka karanci wannan wannan wannan wanda yake fada fada fada fada hurmuz wannan rabi'i rabi bin amir fada mata ko lokacin an ci a duniya ba fada da tsada mai kashe kudi irin ta kisra ta ta ta farisa su ne lu'lu zabar jadi shine akwai ina gashi ta dole rabi bin amir ya tahi tattaunawa da hurmus kuma dakin kuma dakin wannan wannan wannan farisa sai aka tambayi kuma dakin eh amma bin amr bin as shugaban tahi yace ga fitar da rabi tattauna da kuma dakin da yazo hada ta dan dukushe shi fada tafiruji ne da alhariri da waye nan ku yoru dudu da barjaji dukkan su a jere da shi ku aka da su da dan gwadon shi na a cire na a gyara haka da mai yahin shi yazo ya aje ya diba wata kujera mai lulu wala ya ka doki da su ana ce ana ki ba ku ba ku kalma sai mu doki a jikin kujera ta a jikin kujera mai lulu da barjaji ta alfarin da kalma doki da mashin shi kan tafi yake taka tak ya saka ya zuwa dak ku ba doro da kayan shi agon maka izza ta musulunci izza ta buwaya suka tsorata a kan wani kisa yi su kuka ce kuka koma ce an koma muku ce kuka ce ya bukar tafon iya cakawa da bashi iya cakawa yadda da gaban komanda ke tsaya ya ce ma ji abikum ya ce ji ina da zuwa su ibada mai batar fil alimin ya ce mun zo mun zo mu an aiko mu ne mu hudu bayi daga bautar bayi zuwa gaba Allah ubangijin bayi mun zo mu hudu mutane daga kumcin duniya zuwa zuwa iraq lahira mun zo mu hudu mutane daga zalunci shugabanni zuwa ga arziki ne ba bayani ce to su ku so amma dan su abu da dukiya ba ku ci a mu da kai abu da yake kun ɗayan uku ne mu da kai ɗayan uku mu da kai wannan ko ku musulunta ku zama ƴan uwa ko ku biya jizya ko kun bugawa ku je mun ce a ba mu ku shirya kwana uku mun kula kwana uku kwana uku zan ba ku kwana uku dan wanda mun fita musulmi izza ta musulunci ba ka duniya bane ba ba da isa bane barazana ka izza gare su roƙo ba abin da musulunci ba kaskanci kaskanci ne da kaskanci ne sahabi cikin mutum ta sawo abu hurera ko abu hurera ya ce zai ya zo yin wata kai mai karo ga mazala rai ka abu ka umar iya kuma ya ce ta nan ba na kaza ya ce ki cikin ya kai haduwa haduwa ta yunwa yanzu da a cikin mana akwai da kwanan biyu ta abinci ba da wahala samu a cikin zuwa kwana da wahala ko bar kakashi ba ba abu hurera ya ce na zo na hirin tare hanya ce abin ya kai mai garo ne ya tare hanya abubakar zuciya ce abubakar kana ta aya kaza ya bi bayani dai gano dai halin da kike dan taimaka miki ka da abubakar ka kai ka da bai wuce shi da zai ba sabbin zo ko yi musu bayani dan su kai ne ya hada ajin zamshi kuma yake roƙa sai ga manzana da manzana da ya zo ma ya tare shi annabi da kalle shi ya gani sai dariya sai da ta aure zai mutu gida zai mutu gida suka gida annabi tambaya ya akwai wani abu yace ka ya rasulullahi dai akwai da wani sun kawo dan madara da ake kama dan dan madara kadan makwabta sun kawo shi ma gidan nan ba abinci sai yan madara aka kawo ita ma daga makwabta aka musu yan madara dan kwano annabi da hudu aka hudu madara ce abu hurara yace kira bakan naka shi abu hurara ce ni na gano ni mata magana ni mata magana mu kuma su kusan gajin 70 alzufa annabi da zai kira su yace ni dai kun fitar da rita zai dole ta yi amma ce wala banna so ta yi ni ma abin mata magana ko ce kira wasu ne shi ne kira wasu muka zo annabi ya kai da madara annabi yace da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana madare sai a ba wannan madare mutum ta madara ce hannu dan kwano karamin kwano ya ce a ce mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ya sha ya sha ya koshi ya ba dan uwan shi ko jin 70 sai da kowa sha in ji abu wurare kowa sha ya ne mutum da abu wurare gani ya mutu gani ya kai abu wurare gani ya kai abu wurare da zuka muka saura a kan kalli dariya da zuka gani ya kai abu wurare kowa sha ya ce ne kai su da ta abu wurare a mutum sha ya ce na amsa na sha na sha na sha na sha na sha na rika annabi ce a kara kara a kara ya kai da wata kasar bukari a tsaye ganta ya ce na sha na sha ya ce kara kara a wurare ya rasu da babu wuri annabi ya sakon cikin gaba daya dan wani almuhim sabbin sun rayu cikin talauci amma babu kaskanci yanzu an mai da kurin kamar wani dalilin ke nema gurin kun bara ta kuma kamar sana ka musulunci ta ibara amma ga wata al'ada ta a ci abincin bara ka ci ma abincin da albarka abincin bara ne wa albarka a bara a bara wa wa shi wa mutum mai albarka wai wa mutum mara wa mutum mai albarka la ba wata albarka a ruku ba wata albarka bara gaskiya wallahi ko al'adu ne kun hamana da kiyaye kun yace wa amma sai ka tana ko mai roƙo kenan to duk da mutum amma da abun sana'a kai zai kake kyare mutum kun inda hali ka bashi babu hali ai hakuri shikenan kawai da magana ke nan kaka kaka abin da bai dace ba dan hujja suna rukunin da suna da bada sana'a na yan wa wani kowai wani zo na wani zo na ibada aka ba shi kudi na an gama kudi zan mutu a iya wani a shi ne giya ce ta Allah na ko kuri wani giya na komo ni shi ta ishi ta kula shi ba ne bari kudu bari kudu wannan da iska da ce wani giya ka ce ka ba masallaci ka zo masallaci ka a cikin mutane suka shake su Allah ne nan gudu na na ba ku kusa sati kiyar kudu sati kudu shi kiyar jiya na ba to biya ku sai biya ka nan wannan kuma sai ko ya mare ci ko gaban gaske to abin ya zama kamar sana'a ne Allah kiyaye kai da Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanhar mai roƙo kaka kyare shi wa amma bin ni'mat rabbika fahaddis kuma ni'ma ta ubangiji ka faɗi ka bayyana ni'imar da Allah maka annabi ya ce idan Allah ma ba wa ni'ima an sa ga alamar ni'ima a jikinka Allah baka arziki a ga arziki ka ci mai kyau ka sha mai kyau kada Allah baka muka boye kana yawa cikin tsayin kaya eh ka kana san tsanwa da malahiyar waye babba ba da biyar shi gada ka ci mai kyau ka sha mai kyau kun gaskiya eh haka Allah ta Allah ana fara ta haka annabi ce Allah ma ni'ima ya ka gani ma cikin gawan Allah na ga mata mutsaya ko Allah ka rubuta gaba Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته